الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألب وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لهم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نعم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a makar ahalin sunna wal jama'a wanda ke barkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna alhamis shidda ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da shiddar ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na jiya muna cikin suratul qiyama na ga mun tsaya a muna cikin suratul insan suratul insan mun tsaya aya ta ishirin da shidda ne ko a da shirin da daya ko da biyu shirin da biyu ko shirin da biyu kenan ta za mu tashi kenan aya ta shirin da ɗaya kenan sha an yi tabo da biyu da shirin da biyu da biyu da shirin da da ɗaya ne ba za mu tashi
da biyu za ta shi inna haza yawwa ya ka da biyu da tashi da biyu da tashi kayan na akwai tabbaya ta harko yana cewa aka musu tarawihi a unguwarsu wata ran raka'a bakwai wata ran tara wata ran sha ɗaya duk ya tabbata sunna ce da yake amar wannan da albani duk ya kawo ruwa ya kan ya tabbata ba magana komai sai mai magana suna alama gida na sarauta idan suka gaya masakin gaskiya sai ba tare abin da ya kamata iyayewa kana ƙasa da shi ka samu wanda yake girma ita na siya ta ko ina tana zauwa ka samu wani wanda ka san yayi da girma sai ka bi ta wannan hanya ya isa mai da nasiya amma ba wasu mai nasiya shara za mu nasiya amma da zaman to hanyar ta yi fa'ida shine kullun na gana sai ne magana mace ce aikin suka ya suka yi aikin banza da cikin aka yi aure aka raba su ta tafi gidansu to yanzu abin da yake tambaya wannan yarinya idan ta kare idda me armanta da wannan har abada ne suna cewa wasu malamai babu armi tun da an yi armi da ciki babu armi har abada tahrimul abad wani ya ba shi amsa yan uwa matsalar tahrimul abad matsala ce ta jima malamu suna magana kanta asali yan uwa su wancan suna magana matar aure tana cikin idda ta aure ba ta ƙare idda ba sai wani ya aure ta shi ne suke hukunta cewa daman dai arni wani ijima'i ne babu aure cikin idda wannan ijima'i ne za abin da aka cikin idda ba arni ba to abin suka ƙara ne suka ce idan ya arne ta cikin idda suka kwanta kwanciyar aure shi da ita haramci ne hal abada wannan shine matsala wannan matsala wanda ya karanci tafsir na Imam Qutbi jamna kan na alkurani na imam da tafsirin kuta yi kan tafsirin da yi ya kawo na mutum da shi ba maliki ne amma ya kawo masala asali abin ya wakana umar bin khattab radiyallahu anhu wata mace ta yi aure a cikin idda an kawo umar kara umar radiyallahu anhu ya yi wannan ya raba wannan aure kuma ya ce armi hal abada tsakanin shi da babu umar ibn hukunci armi hal abada babu wannan ishtihadi na umar bin khattab daga ba sai tana ali sai musul ash'ari radiyallahu anhu ma wa'annan sahabbai daga cikin zo sun zo nan fara da umar bada suka ce a suka iske umar suka yi mu'arada umar da wata hujja za ka haramta abin da Allah bai haramta ba shi har da haramta wa hada ta haƙin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan iya malami ko iya shugaba bai iya haramta halal ko hada ta haram suka ce ma Umar bin Mu'arada ta ina dalilin da ka haramta armi hal abada Umar shari ne ya yarda to me abin yi abin da za a yi kurin da inda idda ta farko ta wancan mijin wannan tun da ya kwanta da ita da idda ta idda shi ma ta shiga baya in ta ƙara yadda shi ma wannan na biyun ba zaure da cikin mazaurai kwallo wannan hukuncin da umar ya yi ya tabbata wacce an yi hukunci cikin jama'a ne ya tafi ya yawo a hannun mutane ya yi kawo nan musamman mai abu malikiya ya suke a gidan hukunci na farko na idan mutum ya arama cikin idda ya ce armin ne har abada ba ka a'a umar wannan hukuncin da ya yi ya koma da kai shi sabon iya na kuma cikin tsarin ya faɗa kawo ne ma mu kurtubi wannan shi ne to abinda kuma ana muka tsara sai su ce idan aka arbi mace da ciki sai su kawo hukuncin yin su gama to na daya shi dama umar ba a kan wannan bai magana na cikin banza domin masa'alar cikin banza daban da masa'alar cikin aure daban ko idda aure daban inda idda ce ta aure ko ciki na aure da shi aka yi auren wannan shi ko wancan shi ko wancan shi ko ma ya hauko kun ji ya goma kansu ko ya bar shi to ba ba ba haramci hala bada shi kun da mu wannan zai ciki da sai shi abinda kama aqida ta ko hukunci na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakar ya hukunta a hukunce cewa musulunci ya bada idda idan Ibrahim mace ya mutu tana da tuba jini guda an ta yi wata ta ba ciki shi ke zan ana yawanta ba maganar idda ga mazinaciya wadda ana zai ma idda mutalaka ta da mai ba mutalaka ta da mai ba da tabi da hamsin ana ba ta ta shirin ta ta kudu ta ta kudu magana ne da ka suke ce mutalaka ce aka aka Allah ba da ibada hukuncin ta ya zama lasta kudu jini kenan amma mazinaciya ta da idda a shara a sunna ta Qur'ani da ta da hukunci da ya kuma mazinaciya idan ta tubu shikenan to yanzu magana ne dai aure da ciki ai kwanta kullum wannan za a raba su wannan ciki daga bayan ta haihu babu wata idda bayan haihuwa ina iya aurenta a takashe na iya aurenta daga baya amma magana har mutum har abada wani hukuncin babu shi ne wanda ya ma da kanshi sabon alma za a yi wannan mas'ala ce ta kuma na cikin su al'umma kai aiki da abin da ta kwanci hankali amma a wajen makaman da mutum ta fi sunna masu ganin babu idda ga mazanaciya kuma na mushafi rahimahullah yana da ingancin armi iya nan kwanciya ce da ba'a yi da cikin banza ya ta'ayu amma aini ya inganta to amma da tiya suke tiya ran biyu ba to ganin ganin yana gane shi idan al'umma ta zama jama'a dan kana suka kanka ka bar ka daga baya armi armi ya fada ka armi sabu amma dai armi iya nan akwai gaske magana bai haramta armi abada dai na sun tafi yana iya wurin gaske magana ko sai akan tara aminu ciki tara cikin wata o mutum cikin tara wata ce a ba ta min ƙwarar rayu da gaskiya wai mutum cikin maganar ajiye azumi na mutum cikin wata tara dan wa mas'alar ba cikin wata tara bane shi mas'alar mace ce da ciki kuma ta kasa kuma ma kuma ma tsoron Allah Allah shi ya ta hakika ba ya da Allah ka zo kanka bi idan tsakani ga Allah zaki iya azumi kun da zai fatawa shi Allah ta azumi ke sha Allah ya sani Allah zai karɓar wasu musulmi amma da gaske ta gwada ko likita amintacce ya tabbatar da yin azumi a wannan hali zai kawo illa ga wannan ciki kun gare ta akwai ruwaya ta Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas kun ta da sun yi fatawar za ta ci abinci ta ciyar da abinci kan mutum azumi a wani wani zai an kawo zai musulunta zuwa da a can mu ya zo nan a wuce suka ci suka ci gaba ya sai kasuwa mu tsaya to zo to wani yan wani wani wata misala ce ta mutum zai musulunta sai an zo an tsaya an tsaya da komi yan wa idan mutum yana addini a inda yake ku zama kalmar shahada ba wani ya rabu cikin jama'a yi a ku mutum yin musulunta ku zo ta furka ta kuma bayyana kalmar shahada kare yan wa a musulunci yau mutum ya gane addini yanzu ya gaji addini kace yana je musulunci ko sai bana gurin juma kai zai zama kuwa ko kuma shi da mutum da mutum ka ga sai mutum zai jiya ya mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ina ban da ina ina ban da littafai shi ke nan ku tashi kun an saba ku tashi ku zo da wuce da eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan da ni da safai sai ka kawo ni iya zawa akan tago shi iya zawa da ya kun kawo sa ne wata hukuki ne ma wannan hukuki ne ma aka je aka zo da shi ku mishi bayanin kalmar shahada ko alƙanta mishi Ismail ibn Hina mishi ko mishi bayanin alƙanta mishi ba mana ka ga yawa dinan kun yana ake ba na ce wai an gudun mana kalmar shahada wallahi yin na ce ko an saba da haka ne to a zuwa na ka tamshi Allah ka tamshi ba ki na ji zo zo amma da rinta amma da rinta sai ku da rinta mushi bayani ta Allah ka tamshi ko bayani kalmar shahada to wannan sai Allah kuma bayani ta har alƙayar ka tamshi kamar bayani ta ne mun sai Allah ka tamshi daga mutum kamar ta gani zuwa mutum da ita mai yanyin biyar da san miyar da fari zai halakanta ne ko da san miyar zai da ce bai gane ta ba amma ta yana sai kuma ya daga ta musu ba matsala ba ce to kan mu tafi wasu mai ilimi bane a hankali dai a takaice muna bayanin wannan sahabi wanda ya zo a nan sallar sallar yana bayan gari tare da sahabbai sai ce wancan kuke ne ma da ƙarfin biyar kenan ya ce kuke ne ma sai annabi zo da shi tana ƙasa wani itaciya mutum da shi tabbas kai tsaye lokacin ya imani iya imani ana cikin kamnawa kudin taguwa ta kuma ta mota kasa ice ne ta bulka ita ya ta buge shi kuma baya to zo da ka kun sai mutuwa kun da mutu kai da ya daga kada kada ya ci koyan aka dauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kai tsaye aka mai da kawai annabi ya dauke shi da hannun shi to sahabbai sun ga yana ashadu Allah ilaha Allah ila illallah ila lahu illallah ila lahu wa ashhadu wa hashadu anna muhammadan anna muhammada anna muhammadan anna muhammada abduhu abdu wa rasuluhu wa rasulu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa na isa wa abdullah abdullahi wa rasuluhu wa rasulu
kenan a takaice shi ke na zama musulmi kana wata Allah Allah ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar da mu gaba daya suna suna eh to no sai no sai shi no sai shi ne muhammad a tare a a- a fasa musa isa sunan shi isa barka Allah ce ta Allah tabbatar da shi da wannan zai amma mai je wanka Allah mai je wanka Allah mai je wanka Allah tabbatar da shi kuma tabbatar da mu gaba daya kenan muna magana wannan sahabi kai tsaye ya mutu annabi ya dauke shi da hannun shi sabai sai annabi ya kawo da kai haka wajen bin shi annabi ya kawo da kai lokacin da ya mutu sai ba an tsaya annabi kanshi da kansa sai ya kawo kabari a takaice kita su da mun ga kana kai da kai lokacin da wannan kana wani bawan Allah ya mutu yace wannan bawan Allah ya huto da yunwa duk shi ya zo wajen ya zo ya yi imani yanzu kuma Allah bai jikawa ya ce na ga mala'iku na sa mai abincin aljanna a baki ya ce ya yi aiki kaɗan ya samu gani mai yawa yanzu ya musulunta kuma zai mutu har yan uwa mai da al'ada to da yawa ya baka ba da alamin shi ko laraba akwai wani yau da rashin wani musulunta wani shi ne kuma na kuma fara bin shi ne gobe sai ya daga zawai amma da yan dubu wani zai musulunta a a wani matsala ce dinin da har ya gane addini dinin da kai kas kanta ya ci kasance ya gane addini kan gwada kalmar shahada kai tsaye imani wani ba na kaskin jama'a a sanar wani musulmai ba zai bani ba amma ba ta gudanar gaban jini mazarin juma'a wani mata matsala ce ba jinkiri ana ce idan ruwan yana kan mulki wani kan tunta ba a cewa abu ya kare ba ya je ba ya lokacin musulunta ba san ba gidan da yake eh wani muna da gaba ne ka ce ayan su hucin ma da ne ma wani gwanin yace sun zo masallaci ruwan mata ba haka bane ba kai sai Allah ya gane annabi bayanin imani ya wanka kun kalmar shahada kurin ba ne ka cikin jama'a a bar shi dan wani sun yi kurin maka da sai malamin da kuma shahada ba ya malam ba ba ya malam ba Allah ya shaida mu Allah ma sun tuba
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
kayan na akwai yan waya da yan kulab wasu abin da tawalla masu abin tarbiyya karantarwa su zo kusa mun kare karatu ya gama su da shi saboda addini ba karatu shi ne ne kenan ya kuma gidan jiya ku zo kusa mun kare ya gama ku da shi ya bukata kenan karantarwa da tawo dai a sa ai gidan shi zuwa ga hanya Allah taimake mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا a cikin mutu a cikin wannan ko yawa a shi jiya mu mabi mun ji wasu ababe daga cikin neman aljanna da irin garabasa ta aljanna sai Allah yake cewa inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura duk wannan abin da aka ambata na aljanna Allah ce wannan sakamakon aikin da kuka yi ne a duniya sakamakon aiki ne wa kana sa'ayukum mashkura aikin da kuka yi a duniya Allah ya gode abin godewa ne Allah kan shakiran alim Allah yana godiya idan Allah ya ce kai kai ya godiya ya san kai kenan aikin da kuka yi ne na kwarai Allah ya gode musu to san sakamakon gidan aljanna shi ma da wannan aya ta gaba إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا na'am inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila na'ala subhanahu wa ta'ala na ba mu ya ba ina ba manzon ta siliya iya gara mi irin ni'ima da ya mishi kun ba karamin ni'ima ba ta cewa mu muka sabkar ma da wannan alqur'ani sabkarwa kenan sabakakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka duk abin musa duk abin zai biyo baya fasabbiru bi hukmi rabbik ka ci gaba da haƙuri don hukuncin da ubangijin ka ya tsora ma a kanka na isar da saƙon shi tabbas ne da haƙuri na isar da da'awa an san irin abin da ya gama da shi daga mutanen shi ta tare da tsimin ma'asu mana wa kafura kakka buru daga cikin su wani bangaren wani abin saɓan Allah ko ka'urci domin yin menene ya gama da barazana iri iri ta maganar ya dawo ya bi abin da aka ga uwaye da kakanni abin da aka saba ya bi kai saba al'umma shi suna da ya ka ka tsiro cikin jama'a shi ya ga kan jama'a ya ga kaza kaza ana nuna abu da yawa ko ma hatta kai ma ka zo mun yi da kai na mu yi naka na da ya ga mishi ya ci gaba da hakuri kan wannan da'awa kai ya da'a da wani bangaren saban Allah ko ka hurci kai ya da'a da kowa dan ba abin da ba bidiyo mishi ba na magana a bashi kudi magana kaza dan ne yake so shugabancin masiyar da a bashi ma shugabancin maka gaba daya dan dai a zama lafiya ka taba addini su to kakka musu da'a wasu kuma sun marabbi واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
wasu kuma sun marabbi ka bukuratan wasila ka ci gaba da ambatan ubangijinka sahiya da marice na akwai kira na amba- na azkar sahiya da marice ita suna suna kawo maganar salloli ne na sallar asuba da ta marice ta la'asar ala kulli hal aka ce sallah a cikin ta akwai tasbihin akwai takbir akwai tahmidi ita ko shi kuma gaba daya illa mun san sallallahu alaihi wasallam kahin ma sallar farilla yana sallah ta nafila ko ai ya san nan masjida kubura ko ala kulli halin bai hudu tafsirin biyu imma ana ne sallar asubar ce da ta la'asar ana ne ambatan Allah sai sai da ce babu da wani babu umarni a kai shi dan haka ومن الليل haka bayan bangaren sai ya da marce daga cikin dare ma fasujudu lahu wa sabbihu lana tawila a cikin bangaren dare ma kai sujada ga ubangiji a daga sujada a cikin sallah nan ma da dukkan ne maganar yin sallah a cikin dare sai ta tafi biyu dar tsawon dare da yawa kuma da zama farkon lamari sallah a kawai kumbura daga bayan aka ɗauke mishi wajibcin dogon sallah ko kawai na kumbura aka bar shi a farilla guda biyar Rumi da Allah ya kira da anan ya ci gaba da sujada sallah cikin dare da aka ya sujada an ya tasbihi mun wannan aiki da na cikin sallah ana ambatar abu da wani bangare da cikin shi wannan aikin da ake a cikin sallah ne da yin sujada da tasbihi gaba daya ƙarshe dai Allah ce waɗannan mutane na haulayi إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا
na ‘yan uwa duk musun da ya zama don sura makiya kuma tana tana kwarai sawa tabbatar da yarda da maganar Allah da yarda da wata rana ta lahira to wannan ababe na maganar bautar Allah kaɗai to su ne san mutanen makka an san irin abin da annabi ya suna yi kuma suna ɗauka wannan addini da suke na makka har suna alfahari da shi shi ne addinin ibrahim alaihissalam shi ne da su suna da su suke kan addinin ibrahim a nan manzana ne yanzu ya saba ma addinin ibrahim a kan haka suke ta ba suke ta ba shi wahala suke ta mana yaki da shi akan wannan manuwa shi ne da Allah ya ga mahalin irin mutanen ka in hawala yuhibbuna al-ajila kaga wayannan mutane suna san ku yi ta magaggauciya duniya ta sha musu kai kura eh duniya ta sha musu kai wa yadruna wara'ahu wa mutaqila sun bar mana kamar sun yadda ba ruwansu da al'amarin ra'ayi ne yayi a wurin kiyama duniya ko ta sha musu kai ba ruwansu lahira Allah ya ce ya muka laka nahu wa shadadna asarahu wa inna mutane ke taurin Allah ce Allah ya ga musu cewa mu ne a kullum mu gani Allah ya ce mu na hannu kaza mu kaza wannan magana ce ta izza da buwaya wannan magana ce Allah ta ce magana da akwai wasu irin kiristoci masu wasa da hankalin musulmi da sarori ya ce kun da alƙur'anin kuma wanda ya fice Allah iya magana sai ce mu mu kaza ai Allah kenan ba shi dai bane haka suke yi Allah masu wani gwamnati ga alƙur'ani karanta da ni Allah ka mu tarjama ya ce mu kaza mu kaza wannan magana ce ta girma yawa ko a cikin karma ta duniya ko a turanci ko a larabci ko a ana wannan magana ta izza duk ba fita ke mu mu ha kaza ta ce mu mu ko zan ko ta ce mu ba ta ce je kaza fara ta ce mu duk ba ta ce mu ku ta ko zan ba magana da ce kaza kin magana ce ta ta girma to na ga Allah to wani kalma ce ta girma duk da shi mutum zai bakin nashi ne amma Allah ya magana ta girma ce ba za a koyar ta shi ba Allah ce mu muka yi kaza Allah ce mu muka halice su na muqalaqanahu wa shadidna asra mu muka halice su muka tsara hawa da babuwan su ne wa ne da wa wa da da kan da dun a tsaye amma idan da ke da tsawa din malaya ke galaba bai tsawa ma ko kenan mutum da ana a gangan jiki ba ita bace kadai ba halitta gangan jiki akwai tunima da ban ta da ba ka damar tsoro ka kai ka kawo shi ne da cika yake wace don na asirar muka tsawon da gababuwan su ya yi tsaye ya kwaye ya faɗo ya kai kawo kaɗan sa da matsala kaɗan ya zai ya ta da shi ko shi ne ya ta da shi kashirin komi da shi ma an gani ba an ka auna komi da shi nan amma babu wani ni'ima ta ƙarfin jiki ruwa tashi a tsaya a duka a tashi a fara faɗo babu ko da kuma ni'ima ce ta Allah ɓoyayya ce mu muka yi muka halitta ko mu muka tsara da gababuwan su kenan dan kai da kawo Allah sai wani abin da Allah ta yi da shi ina baddalna amsalum tabdila haka kuma Allah shi idan muka so sai mu canza wasu halittu daban ba kuma Allah ya so sai kan halitta daban ba mutane da an ya so ya halitta mutum bayan babu shi idan Allah kuma ya so sai gusar da wani duniya ya kawo ta ta sabuwa kullu dora Allah abin da so ke da haka Allah ya ce inna hadhi tazkira
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
na'am يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
na'am inna hadhihi tadhkira wannan sura ko abin da ke cikin ta kuma abin da muke ji muke ji bayani a baya wannan galgadi ne tunatarwa ce ai a tunatar da ku ne to dan haka an yi tunatarwa faman sha attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya so dan kai shi ya ne da ba hanya ta shiriya da rubi ya ba hanyar Allah amma da ce ma ta sha'un illa an sha Allah ba abin da mutum zai nuwa ya yi sai abin da Allah so yi kuna sai ka kula cewa komai a ƙarƙashin kulawar Allah yake duk abin da kaga an yi haka Allah ya so a yi shi ka ce akwai aka ce kadara wai suke aka ce kauniya akwai da aka ce da aka ce qadariya akwai da aka ce abin da Allah ya kaddara kuma Allah haka ya so abin zai wakana shar'iyya ya sanata abu akwai abu Allah kaddara abu amma kuma ya haramta yi nace wala da wala mala ce wala wala wala dari ba da kufur ana bai bai bai dan bai ta wuce ba amma mu ga ba yi an ta wuce wai shi da nan Allah wannan ake mushiya ta Allah ko ba ne ne da na kware da na banza alƙashin ƙadara ta Allah yake ba ab- ba abin da yake kana a wannan duniya abin da Allah ya shi ko ba ne ne kai abin da Allah so zai wakana amma akwai abin da Allah ya so ya yarda shi akwai abin da Allah ya ya kaddara amma bai bar shi ba ya kaddara kaza mai ne amma da azaba kuma misali da yake cewa ne an zo barawo gaban gaban alƙali zai shara barawo ta hujja a yana aka Allah kaddara mu wannan saka yace ya da da kuma Allah kaddara mu hukunci ya muke dinka to duka shara ce kai Allah kaddara ka saka kuma Allah kaddara mu ke dinka cikin hukuncin da Allah ce yace kenan ba abin da za ku so sai abin da Allah ya so inna Allah kana aliman hakima lalle Allah masani ne kenan komai iyaye akan sani kuma hakiman ne Allah kuma komai iyaye akan sani da abin da Allah shi ne dide yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya cikin rahmashi mai katari mai rabo Allah mai katari imani ta cikin rahmashi amma wazzalimin a'adalahum azaban alima wanda suke kuma azzalimai babban zai yi shirka da Allah kuma zai kasar ta wanda su kuma azzalimai sun Allah musu tattalin azaba mai tsanin gobe kiyama shi ne gidan wuta Allah ke yawa sabon sura بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نورا
na'am bismillahir rahmanir rahim wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra to wa'annan rantsuwa ce aka buɗe wannan sura da ita wala bu sura sura da ita an ce musala cikin tafsirin magabata cikin sabai wasu na fasara ta akan cewa iskoki ko iska wadda wata ke bin wata musala suna fasarawa akan ma'an mala'iku ne kenan mala'iku masu zauwa da umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala fal'asifa ta asifa wani shi ne ke da wata yana iya rantsuwa da iska wata guguwa iska mai kadawa kadawa wannan shiratu nasara Allah ya rantsuwa da mala'iku masu raka girgiji masu raba girgiji Allah ya sa mu da musamman wanda su suke raba girgiji da kana jida ko ta yi nan ta yi nan wata ta ga tana tana zuwa kana sauwa wannan jida ta hadiri akwai mala'iku musamman masu kulawa da ita sai wata ruwa ta inganta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labari wani iya tafiya cikin daji ruwa ta inganta sai cikin hajji ana cewa ku su kuma kika kula da ku shayar da gonar wani a shayar da gonar wani har ku yi shi ke na iya tahiya iya tahiya sai iske wani wuri wani mutum ya cikin gona iya gyara gona duk yawa babu inda aka yi wani yau da gona ba ta gida ka duk yawan nan kaɗai aka yi wa kuma mutum wuce domin za ka yi ruwa nan ba a tsarki ta alima a tsarki haka haka haka Allah ta kan shi raba wace ake sai wannan bawan Allah sai tambayi mutumin wannan ya sunan ka ya ga mutumin shi sai wannan sunan shi ne shi aka ji yadda shi kuma gonin shi ke mutumin ta san baban za ba ci bawan Allah zama tambaya ta kan zama tambaya ta Allah ni ga abin da nake an kawo sunan kuma na sunan ka ne kuma na kike ake ruwa ne kawo ka me kake yi shi yake ya ce a baban za a kwana bude ta Allah biya wani abu kasan kana yi buka da shi ya ce ni da abin wasu ina jin daɗi da shi iya jin daɗi shi na iya abu kwarai ka gani gona da nake yi ya ce idan na ƙare na komi na gyara na kan gona sai raba gida uku rabi guda shi ne abincin iyalai na rabi guda na nuna gaba rabi hudu sadaka gaba daya yace wannan abin da Allah ya baka na gina da kai suna magana kai hannu gina na ba shi aiki a takaice kenan yace fal fariqati farqa Allah ya rantsuwa da mala'iku wanda suke zawwa don raba gaskiya da ƙarya su zo a gane da ƙarya da gaskiya na aka zo aka halaka misali yanzu mu dauki mas'ala ta wanda wannan ƙarya ne an ga mala'iku mis'ala ta annabi lokacin banu isra'il wannan annabin nasu wanda suka roƙi Allah ya bata namarkan bukatar fi sabilillah ko sai Allah ka gwamnati su sarki wanda ya yaki fi sabilillah lokacin nan an fafata sun sha wahala suke roƙon a lokacin akwai annaba cikin su lokacin wannan kafir annan ba su kusa nasar ya musu bala'i su kata kata suna nema a basu shugaba to sun ga annabin nasu ka roƙi Allah ya bata namarkan ya aiko mana malakan bukatar fi sabilillah kusa akwai annabi daban a da haka ke annabawa ne amma ba su komi su mai to ana zai a ba su su san da annabawa da Allah ne masa sun jagora komanda kasan komanda ne yake fi su biyu da ya ce to Allah shi adawa Allah ne Allah ce ya musu Allah rabu sarfa tsakani komanda an aiko musu tsaro shi ne sarki tsaro shi ne sarki a cikin shi ne komanda jagoran sarki ki faɗa mata wace a ya za a yi a ce kuma tsadu amma a al'adar suna zai rika bidanci da gidan wanzar gidan wane asali gidan su tsadu ya zo da gidan sarauta ba gidan sarauta ba ne ba suna ga ya za a yi aiko wani talaka ba ɗan gidan sarauta ba a matsayin kuma sarki cikin ko ba shi Allah kansu ba shi Allah bai ba da shi ka Allah ya ce ba da ita wani tsadu shi ne komanda shi ne shugaba Allah ba shi ƙarfin jiki da gaggabin jiki kuma da cikakke wallahi su suka kansu da dace a bashi ba to sai Allah ta musu alama ku gano shi ne Allah ba zai ibada na ra'ayi Allah ba a Allah ya zabe shi a lokacin nan akwai ta sanduki ya ta wanda Musa ya bari a ciki akwai a taura su aka musu a ciki don akwatin zuwa gari su ta ba ta ƙarfin gwiwa to an zo an fara da kasa aiki da shi san ma inda yake akwatin yace in za ku gano wannan annabi wannan bawa Allah shi ne Allah ya kudin ku daga Allah yake wani su kullaku za a zo ku tare gaba ɗaya ku cikin jama'a malaku za su zo da wannan sanduki cikin jama'a za su shi da kallon zai sama cu za a leka a hannu wannan kuma da kowa an tare gaba ɗaya ko ga malaku daga sama kurin da wani akwatin shi na cikin bakara ne bai wani bane ba a wani bane na da isa na ji tajin da inganta ba bakara ce qur'ani ya kala bara malaku suka zama akwatin cikin jama'a suka mai a hannun wannan bawan Allah kaga sun yi gani kenan ai araba da kuma kenan ko ko gidan ba ku ma sai su raba tsakanin gaskiya da ƙarya a cikin Allah ya rabu da su yanzu bayani Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da abin da yaso kuma menene da akwai wata aya cikin tabbas mu ne aka na rantsi da kowa sai Allah mu a musulunci ba a rantsuwa da kowa komin girman shi ko annabi ne ko mala'ika ko wane ne ko sai Allah fura ba rantsuwa da kowa sai Allah ka huce na kace ruwa da Allah ka huce ne na ce manin da bazai Allah ba za shi raka na ce duk da ruwa da wani Allah ya shirka Allah duk da wani Allah ta kwaran gwada a rabi shi ka shi abinci ina nufin dole ka lashe ka abinci ko jere ko ta aradu ko ta faɗa mata sai ta mai bukhari ya rubutu da zan ka ce mana nan billahi farqul la ilaha illallah mana nan billata farqul la ilaha illallah dole da lata kai sai ce la ilaha illallah kai kai ci dake nan da kai da ci da lata kai sai ce la ilaha illallah shi ne kafara kenan ba ruwan ta fara ko ko ala wabi kuma sai Allah kur Abdullahi bin Umar yake cewa gwamnatin rantse da Allah akan ƙarya suna yi wa buku kabila ce ko ya ce in rantse da Allah akan ƙarya ya yi mun alkhairi da in rantse da wurin Allah kan gaskiya da wancan kafurci ne amma wannan laifi ne rantsuwa da Allah kan ƙarya laifi ne amma rantsuwa da wani Allah kafurci ne na ka mu gujewa rantsuwa da wani Allah da haka na shi Allah ya rantsuwa da abin da yake so mu aka rantsuwa da kowa sai Allah kwara yace ina yawa kuma sai da muke gani ana karin zuwa Qur'ani ana ninka in wa rantsuwa da Qur'ani akwai magunin magabata ya ne gurin Mas'ud haka ruwa cin bahari albai tabbatar da ingancin ruwayar halittin rantsuwa da Qur'ani a ganin kalamin lahi ne matsayin rantsuwa sunan Allah ne wani wani a nan da ban matsala da yawa ko a nan ko da an ce a yi gidan alƙali ya rantse da alƙur'ani ya yi gidan alƙali a ba ta rantse ƙur'ani a gidan ba a gidan alƙali za a ƙalan haka ya ce ba sai dai a kama ƙur'ani ne a ajiye maka sai ka ce billahi da zai la ila illa huwa kaza ka ake kai a nan ka ta ƙur'ani ko a ta ƙur'ani kun dole ko a ba tsoro shi na ta ran ba kai zo ba kai zo Allah ne dan ta kai billahi ka ce ƙur'ani ba ta kai billahi da la illa huwa kinan da Allah ka rantse ba ƙur'ani ba kai tsaye illa qur'ani ne wani zan qur'ani ana kawo shi mutane da yawa suna da qur'ani suka sun yi tsoro sun yi tsoron zuwa a ce an ka qur'ani amma tun da ba mu na ka qur'ani na ba kuma misali na aka yi aliyami wajen wasu sanayi da Allah shi shi su kuma ayyan na ji da ido na na ji da mutum shi kuma tattaunawa ina ga ta zo ta tana raba kuɗi a buruke a buruke shi sai mana wani mai kada tana raba kuɗi yace abin da ya kare Ilyas wata ce mutanen nan yamma ne kasashe mana na yamma suna wurin guda ya tambaye jari ya tabbata jari wanda zama da zama ɗari gida mutum ne zama tabashi zai jari can lokaci ya ce kudi na ta a rikar wani a ina muka yi ko sai ta ce ko da bata bashi ba ta yi kai ta bashi ba shi na aka je gidan jiki da duk shi zai aka buga ko ta kare ce jiji ya yi ta kuma da bashi ba ya ce na aka sunan wajen mu zuka ta wajen mu ya ce sai mu ce yanzu kuma mun da ya ƙwarani ya ce aka da ƙwarani ya je a rasa arwallah aka sai masallaci aka ƙurani aka aji to da ƙurani sai ka rantsi ya ce a rakon sai a rasamna yanzu mu zai sauraron ruwa ko da ya haka yin ƙurani ta ta bani wallahi kun ce ta bashi ko kuma su kasance Allah kuma ku kuma ku kuma ku da gida ba kuma ku da gida ba ba ban gurwa kuma ku kun ce ta bani kuma ne ji gida ku ne ka ka bata tare ƙura'an na gaban shi ka shi ƙura'an a za ka shi da tsoro ne amma ta ke na ta ke fitar da lawaya ta kashi take nan ba a rantsuwa da kowa sai Allah an mata da ƙura'an ne ba kai kan hukunci ba ta kashi ya ce fannin ya fi fikira Allah ya rantsuwa da mala'iku wanda suke zauwa da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala uzuran aw nuzura Allah ya sabkar da wahayi uzuran dan Allah ya yanke hamzani ga bayi don gaske ba aiko mata da manzo ba shi ne uzuran au mutura ko ko zaman tun wayin wannan gargadi ne ga mutane ɗaya biyu ko a da yake hujja kuma da gargadi ga mutane shi a faɗi aiko da wahayi uzuran au mutura dan yake hu hanzari da gargadi ga mutane إنما توعدون إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل مقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
Allah ce innama tu'aduna lawaqi kuma duk wannan jawabin wannan rantsuwa da aka rantse da wannan nau'in isu kuskoki da mai iska mai bin baya ɗaya bayan ɗaya da mai kaɗawa da malaiku masu masu raba hadirin da malaiku masu raba gaskiya da kai da masu sarwa da wa'ayi duk wannan jawabin rantsuwa innama tu'aduna lawaqi lalle to rantsuwa da Allah yi da farko da kirkuwa lalle wa abin da ake muku alƙawari tabbas zai wakana kiyama kenan tabbas kiyama tabbatar da shi fa idan nujum fa idan nujum kullata aka ga maka hali kiyama lokacin da turmamu suka shaye aka shaye cikin turmamu gaba daya wani sama surjat sama ta tsage ke turmamu suka shaye haskensu sama ta tsage wa'izal jibalu musifan idan duwatsu aka nike dutse dukkan wani su girman su yau su Allah ke cewa wa yas'aluna ka anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa fa yadarwa qa'an sabsafa la tarasiya dole wala amta Allah ke suna ma tambaya akan dutse ya su da yayin kuma kiyama yayin da su manya ya zara su fa qul yansifuha rabbi nasfa ga ya musu dutse Allah zai nike dutse nikewa Allah ka ce wata da jibal ba ta ci wa jami'in da mutum mamman sahab za ka dutse kai tsamanin dutse in gina wani duniya da kawo da yawani za ka dutse iya ta cikin cikin kamar ba an shake shi kamar kamar kura kamar hadiri Allah ya ce za a nike dutse nikewa sai darwa ba'an sabsafa za a bar ƙasa da ne liba shi na ta rafiya ɗin wajen wala mutu za a bar ƙasa ƙibar ba su ba gangare gaba da bayan su da ba kawai na za a mata nufo guda gaba daya haka za a ma ƙasa ce za a duke duwatsun ƙasa a mirke ta ba su ba gangare shi ne ke wa'idan zai ƙunce wa'idan kuma musifat musifat idan aka duke duwatsu wa'idan rusun ƙirƙitar kuma idan manzanni an ƙayyade musu lokaci da manzannin Allah Allah ya lokaci wanda zai gane su da dukkan al'ummarsu don yi tsari ya ce da ayyar mu'ujjilan don ne ne aka jinkirtawa aka wa manzanni lokaci gamuwa da al'ummarsu ta da yamin fasad don rana ta bambance raba gaskiya da ƙarya shi ne kiyama shi yamin fasad wa ma da raka ma yamin fasad da ce wa ta maka dan wa ka sa gam kina abu wa ta maka wani wa ta ma abin da bi tare yamin fasad kuma da jima rana ce wa ya sanar da kai da wannan rana ta bambanta gaskiya da ƙarya yace wani mun yi mu idin mukazzabin hatta wannan rana azaba ko halaka ta tabbata da duk masu ƙaryatawa Allah ce ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين duk da wannan magana kiyama Allah ya ce alam nuhlikil awwali ba ku da hankali ba ku ga alaƙashin bu mahallakar da ‘yan harko ba suna labarin adawa samudawa mutanen lut faradu labarin suna da shi to wani ya gagara Allah halakar da ‘yan harko ta su mana gudun akari muka buka biyo baya da ‘yan baya da ‘yan harkon da ‘yan bayan gaba daya Allah shi ne ya halakar da su kuma kan ne ne Allah ce ka zalika na fa'ada bil mujrimin wannan labari ne ta iso ana faɗi labarin adawa samudawa mutanen nur fir'auna ai ba wani abu da ala ai da dalilin da ya sa Allah ya halaka da su ba kuma suna adawa da kusan mudawa laifi suka ma Allah da taurin kai game da manzannin Allah adawa da manzannin Allah ƙarshen al'amari dai duk wani abubuwan kowanne suna jin kai da kansu wani da ƙarfin ciki da dukiya da mulki duk sun mallaka Allah ke mun halakar da yan gurku muka biyo baya da yan baya Allah ce ta zalin da nafa alubul mutumi to wannan kuma ba su da kare ta ba shi da kare yace Allah ce haka rubu da dukkan mutanen maza ko yawa nau'in azaba abinda Allah kuma ce a nuna al'umma shi ba mana azaba ba haka bane ba abinda Allah ya alƙawari da wannan al'umma ba a halaka mini da wani zama guda gaba daya maza yi wa mutanen da magaran koyo ba ko ina ko kano ko ina azaba ta musamman Allah alanka azaba duka suna gama gaba ana iya amma in guri kaza wuri kaza lafi kaza da iya kenan wannan jan hankali ne kun hatara shi ma wannan haka aka yi ta yi kamar ba a yi ba a zo ka alifin Allah ne a kawo azabar ma a hallaka mu haka suka yi kyawun manzannin Allah shi gandaka har ma suka kashe wasu manzannin Allah kan ba ku kuma wani wasu ran yin wa'azi kuma shekara dubu wani ba musu kurum wa'azi ki dare da rana ya bi dare ya bi rana ya bi dubu ya bi gida ya waje amma dubu da abin suka yi kan ba ku a bashi kashi a yadda ba abin da kamar wani ya yi wajen da kullum shi ne musulmi ne da da zai da da adama da ne a yi abin mulki su kai kullum kana yi wani ya zuwa mutu wani ma mutu ƙarshe mutu ne ma ɗanshi wasiya kan wannan haka suka yi ta yi amma iya nan ba a yi ba iman har Allah ka da azaba su ma samun dawon haka yau da na firawuna Musa tun ka a ɗin Musa firawuna ke bala'i ko da kashe ɗaya mutane kashe ɗaya mazabar mata yake ta yi har aka a Musa firawuna iya bala'i Musa ya zo ya girma fir'auna iya bala'in shi aka yi wa musa wahayi fir'auna bala'in shi har yi da jaji musa ko abin ya kama da gaya kuma ka kuta ta allah ta yawa da gari ke so suka musa abin da ka hanka zo ayi ba ka zo ayi musa su kuyi hakuri na ta allah ce ƙarshen nokar na fir'auna yake allah gama da shi ta gaba da biyar da suna ganin a ce kamar wani shekara kaza a bar wannan shekara Allah ba ma da lokaci shi zai lokacin da yake amma tabbata alƙawarin Allah ne bai bari mutum mai manzo haka kuma alƙawarin Allah ne dinin da aka yi jari gaskiya da ƙarya ko mu tsawon lokaci gaskiya ta yi tarin jari ƙarya ta hau dinin da tsaurin kai wala ko mu tsawon kai wata Allah ya kare shi ina tuna wannan lokacin da aka yi ɗin gwal wannan shiro da na alman yake ce mu bushi iya wata kasan bushi da zai yaƙi da ya ɗaya sai ya gama da saddam babu hujja ne ko yanzu ba magana ko ba wani ta waya ko yanzu ga hujja ta shi yace shi wannan bush ka tana a duniya wannan an yi gwamnati an yi daula ma suka shi suka yi yau da labarin suke kana ji da mun kana ya bar isa ne sauransu wannan abin ko a ta kawo su kana an yi da al'umma ta kai kuma ko jirki suke kan ba ko amma lokaci in Allah zai gama da lokaci guda amma lokaci ne a hannun Allah maka ce yayin kuma sai ma wani ta addara ka addara ka ba yayi hannu ga Isra'ila nan hannu ga Amurka nan wannan magana kace da manza alƙawarin Allah Allah yayi da yawa ba ruwa da lokaci amma alƙawarin tabbata min imani wallahi Allah bai bar zalunci doma jinda ka kani ko annabi kace ga wannan zalunci ba annabi kace ba ba da duniya da baka ko ba menene sai da baka ko tare ya kai ko ba menene ba magana da ba hannu kike da abin ka dauma abadan da wani kuma wani shine ko ana jiki ya kai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya cikin cikin sayya ya taguwa mai gudu mai kari ko ya santa ba ba ba kai mata kun sabon suna kallon kuma wani wani ba kawai yanzu kullum har sun ce ba kawai ne sabon suka kallon rufe ya wace abin da rufe ya wace ba kawai ya zama ci tabu a dangi ne bai ci musu abin nan ya ne babu wani abu na duniya zai ɗaukaka a duniya ko mai mu ne wata rasu ya kari ba mu da roma annan suka tabbata da mutum a duk yana wannan Allah ne ba haka ko ne wani wata yayi abin da tarkon Allah ya shawara ba haka ba ko wani ba shi ba haka kurin alƙawarin Allah iyana amma Allah shi ke da lokacin da kama da ya kasa baka ma da lokaci kada ka yi mana alƙawarin Allah kun tabbata sai ya ce kenan Allah ce ka zalika na fa'al bil mujrimin wani mun kawai ɗan muka ma ɗan margo da ɗan baya kuna yana ba su ne to haka muke yi da dukkan mujrim wani yawmu idin bil mukazzibin Allah ce azaba ko halaka ta tabbata ga masu karyatawa Allah ta gaba alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون
na'am ويل يومئذ للمكذبين na'am Allah ce alab naulukum min ma'in mahin shin ku mutane masu wannan isa da jirge sauransu alam na hulukun ne maimai ba ba mu halitte ku ba da wani ruwa wulaƙantacce mana ruwan wani kowa ɗaya da za aka yi shi ruwa mai rauni daga shi nan an yi sauta isa da tsagari ne wani aka ne mana tabbas allah ya rici kowa daga wannan ɗugan ruwa mai rauni kuma faja'alnahu fi qararin makin Allah ce wannan dubu muka sa shi a wani wuri tsararin maki wata matabbata amintatta ka bincike wani likitan mata wanda ya san inda ciki ke shiga ka bincike shi karantar da kai hikimar Allah kan yadda ɗan adam yadda ciki ke shiga ya je ma'aiwa ya zauna tabbas za ƙara imani ka sami likitan mata wallahi wanda shi dan da mutum mutum da amma shi ya kuma sana abun hikimar Allah cikin lamarin ciki cikin ciki yace muka sanya shi wata matabbata amintatta kuma ila qadarin ma'lum Allah ya kashe wannan wurin kuma wani wuri lokacin sananne Allah kaddara ne wata kaza da kwana kaza da kwana kaza wani akwai musa da ake cewa ai ciki yana wata tara da kwana tara wa ga maka sama da nuna kan akan kuskure har aka shekarta ɗiyan aure da wannan magana a ce ai ciki wai dole ciki in yi shiga ya wata tara da kwana tara ina aya ina hadisi wani malami muka ba ta Allah gawo ta mishi wannan magana kuskure ne kuma mutum mutum mutum nan a dai ana ce ya ce idan mace musiya da mata biyu suka aure rana ta ce ɗayan shege ne waya kewaye ne tun da me yake da su tun da ciki wata tara da fatar ke bai yiwuwa a ahiyaru in ba ka je ka kewaye ba a yi su ɗaya ranar ɗin mata da su shi ne da gaskiya wannan da shi ne ciki Allah ya kaddara mai bakin tun da zaka shiga sharance bakwai takwas da kwana kaza bakin abin da Allah ya kaddara kuma suna cewa su a likita saka su a lissafin su ma sabon ciki da budurwa da ya suke da wuce wata tara da halin da ke ciki da kuma halin ne babu wata ilimi na addini ko na siyasa na likita wanda yake ciki wata tabbatar da babu shi duk ilimi ne ba gaskiya a ciki babu addini babu ilimi a addinance babu inda aka wani a ilmance babu da magana wata sai da kwana tara kuma a jita a gini Allah kaddara ne ila kaddarin ma'alum kwanakin da Allah kaddara ne kuma kwanakin da sunan mu a wajen Allah Allah ta faqadarna fa ni'mal qadiru ai ta muka kaddara abin da muke so ma da daga masu kaddarawa Allah kenan Allah kai kuma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh